hafizahullahu wa ra'ahu malam da ya tashi malami na ne kuma irin karatu waɗanda tun a matakin wari ya karantar da mu abubuwa daban-daban daga cikin akwai littafin bulugul maram min adillatil ahkam na ibn hajar al-asqalani sannan kuma akwai wasu nusus na adabiyat wanda malam duka ya karantar da mu tsawon lokaci mai tsawo a makarantar malam dan tsoho Allah mu shar'ama to ni abinda zan ambata a matsayina na dalibin malam kuma da sandan abinda aka bani na maudu'in da zan yi magana a kan shi yanayin da ya kamata ɗalibi ya kasance a cikin makarantar da yake karatu mu'amalar shi tsakanin shi da abokan shi mu'amalar shi tsakanin shi da malaman shi mu'amalar shi tsakanin shi da makaranta a karan kanta wasu ababe ya kamata ɗalibi ya kiyaye don ya ga cewa zaman shi ya yi albarka don ya ga cewa karatun shi ya yi albarka saboda dukkan abin da ɗan adam zai nema a rayuwa to ya nemi abin da yake da albarka a cikin rayuwa abin da yake da albarka to shi ne abin nema duk abin da babu albarka a cikin shi duk yadda za ka gan shi a hili haka ya burge ka ko ya kayatar da kai to Allah ba kayan burge ba ne ba ai wannan matsaya masu misali suna buga misali tsakanin kare da akuya idan ka ɗauki kariya mace idan ta tashi aihuwa za ta aihi biya goma wata har sha zuwa abu za ta aihuwa amma akuya kuma za ta rika aihuwan daya mai aihuwan diyana ta aihi guda biyu sai ka tare a samun za ta rika aihuwa uku amma a yau za ka ga garke-garke na awaki a daidai lokacin da ba za ka samu irin wannan ba bangaren da ya sha'i karnuka me yasa saboda ita wannan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da take haifa duk da kaɗan take haifa amma sai ka ga garki garki ka ga yadda makiyaya idan sun komo daga kiwo za ka ga dabbobi a da ɗaya da yake haihuwarsu amma kariya ɗaya sai ta gida sha wani abu amma ba za ka ga su garki garki ba wannan akwai albarka a wancan kuma babu albarka abinda nake so in ce anan shine kasantuwar mu dalibai na ilimi masu neman karatu mu yi kokari ya zamanto a kowane lokaci abinda muke nema muna nema Allah ya sanya mana albarka a cikin abinda muke karantawa da ga wasu sifofi da ya kamata dukkan dalibi ya kula da su a cikin inda yake karatu ta ɓangarori daban-daban ɓangare na farko dukkan mutum musulmi wajibi ne zamanto mutum mai kimtsi wanda kuma wannan shine abin da addinin ya karantar da mu wannan shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a duk lokacin da ya zamanto rayuwarka babu kimtsi a cikinta to zancen ka kai labari a cikin rayuwa bai taso ba الالتزام والانضباط بالقواعد الموضوعة dole ne akan ɗalibi ya zamanto ya lazimci dukkan wata ƙa'ida da wata doka da za a ɗora a cikin makaranta idan yana so ya zamanto ya zo ya yi karatu a cikin yanayi mai kyau sannan kuma an wanye lahiya daga cikin irin waɗannan dokoki da ƙa'idodi kaga iya da kyau kasantuwar za ka zauna tare da mutane ya zama to kana kula da haƙƙin da suke da akanka kar in zo in ce zan yi rayuwa a nan ga mu mu duka amma in riga rayuwa kamar ni kaɗai ne a cikin wannan salƙin kaga idan ne haka ban yi amfani da tsarin hankali ba ba tare kuma abin da ya karanta dole ne a lokacin da nake jin cewa ina so in yi kaza to akwai wanda kuma yana so yi kaza akwai wanda tana so ta yi kaza idan kowa ya ce zai yi abin da ran shi yake so kaga ba za zama lafiya ba kenan dole in zama to na rike nawa ka rike naka kin rike naki kenan in girmama ka ka girmama ni ki girmama ta kowa ya girmama juna a lokacin sai a zauna lafiya yanzu a cikin yanayi misali na karatu nan san ce muna ɗaukan kuma misali malami ya fita to ba wahala wani ya sa waka a cikin salular shi ko wata sa waka a cikin salularta tare da cewa bolin ɗin da yake jikin wannan wakar zai jiyar da kalaskin ce gaba ɗaya ko sarkin gaba gida kaga idan kai haka baka so a zauna lafiya ba idan kai kana so ka saurara ba kowa ke so ya saurara ba kuma kai ma kaga mujahara ne kamar bayyana aiki ne na banna la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim kullu an-nas mu'afa illa al-mujahirun dukkan mutane wanda Allah ke cewa za a iya musu rangwame in banda wanda suke tallata banna wata za ta saurara ko wani zai saurara kuma ya tilasta ma wasu su saurara abinda ko ba daidai bane ba kaga kenan ba kai ka wuce matakin kanka yanzu da'awa kake na sauraron kiɗi ko waka to kaga wannan ba karamin bala'i bane a gare ka a yau in ka sa ba wani son wani mawaki ko kika sa ba wata son wani wata mawakiya ko wata seri ko wani wane ne wallahi sani cewa duk abin da ake samu na zunubi idan aka yi wannan aikin idan ta aikata wanda kika dora inda ke ma sai an baki kasan naki naki na zunubi saboda man dalla ala shay'in ka fa'ilihi man dalla ala khayr ka fa'ilihi wa man dalla ala sharrin ka fa'ilihi wanda ya nuna aikin alheri kamar ya aikata wanda ya aikata ya zamanto ya aikata alheri a wanda ya nuna alheri kamar ya aikata ne in ka nuna ba wani aikin alheri kaza yanzu misali wannan conference da za a yi kuna cikin wanda kuka yada ko kuka kurubuta shi aka gayyato mutane aka tsatsa abubuwa to wallahi ka sani illa da miliyar nawa za a samu a cikin wannan zama kowa daga cikin waɗanda suka yi wannan kokarin sai Allah ba shi wannan haka idan ya zama to wata gayyatsiya ce aka gayyato to idan ka zo aka juye wannan tsiyar duk wanda yake da hannu a cikin wannan tsiyar tsiya da nashi kaso na tsiya na zunubi shi yasa mutum dan adam ya rika yana ya rika sara yana duban bakin gatari karka ce a ai rayuwa ta ce ni zan yi abin da naga dama ba wanda ya isa kaza a dole ne a lokacin da kake rayuwa a cikin mutane ka rika kiyaye haƙƙin da suke da akan ka to kaga abin da ya shahi ihtiramu ihtiramu zumala girmama abakan da kake karatu tare da su kai ba kai ka kawo su ba su wasu su kawo ka ba to amma da ake bukata tsakanin ku ku girmama junan ku kuma wannan shine karantarwar addini kai musulmi ne shi musulmi ne haka iya daga cikin wannan gaba ta wari girmama mutumin da yake malamin ka ne a lokacin da aka zo ana cikin kur dole ka girmama malamin ka ka kula da abin da ya kamata don kanka cutar da sauran jama'a kaga daga cikin waɗannan abubuwa akwai al-insatu lahu athna ashar a lokacin da malamin ka yake sharhin darasi to wajibi ne a gare ka ka saurare shi ba zaman to ana kur kai kana kallon taga ko kana kallon waje ko wani iya danna salula ko wani iya danna kaza ko wata na ba wata magana ko wani yana ba wani magana kaga wannan bai daga cikin girmama malami kenan yana nuni akan cewa abin da yake faɗin kayan banza ne a gare ka haka iya daga cikin girmama malami a wannan gabar a lokacin da yake cikin magana karka yanke shi sai ka bar shi in ya dire ya kai karshe sai ka daga hannu a baka izini sai kai magana da zaka yi kamar yadda kuma duk lokacin da ya bada wani umarni na ayi ko a bari dole ne wani yana daga cikin girmama malami da zaka yi idan ce ayi kaza kai in ya ce a bari kuma ka bari yanzu misali yaro zai wani abin da ba daidai ba a cikin a cikin a cikin a cikin sani sai mu fashe ce mu shuta idan ka samu yaro mara kunya sai ka ga cewa ana kai ruwa rana wajen ya huta sai nuna ba zai huta ba ko kuma ya nuna iya da ta cewa ko kuma ta nuna ba za ta huta ba ko da makamancin wannan to kaga iya daga cikin su adam iya daga cikin munana abin da ya shaida da bi ga malami ko da kai kake da gaskiya a wannan yanayin fita a lokacin da aka kare komi ka je ka samu malamin ka daga baya ka mushi bayani ka mushi explication abin da yake faruwa sannan kuma kar kai jayayya da malamin ka ka rika girmama shi sannan kuma alhifazu ala haibatihi wa makanatihi dole ne akan dalibin da yake so ya samu ilimi mai albarka malamin ka ka rika kulawa ka kiyaye mashi kwarjinin da yake da sannan kuma da matsayin da yake da amma yau a cikin makarantu ba tara na boko zagi malami wani kayan gabas ne abu ne mai sauƙi don a zagi malami da mataki na ƙasa da mataki na sama kai ka ce kama a cikin tarbiyyar karatun boko ne akwai zagin mutane yaro dan mutum tsiri walla sai kwantsa ma ba malami zagi yana ga wani abu ko ba komai bane ba kenan dai a takaice wannan gaba ta farko dole ne ɗalibi ya lazimci dukkan wata doka da aka dora wanda wannan daga cikin abin da ya shafi doka ka kula akan abin da ya shafi haƙƙin abokanka da kuma haƙƙin waɗanda suke malamai da masu karantar da kai malamin da zai karantar da ku a duk lokacin da kuka yi abin da ya fusatar da shi to ku tabbatar da cewa ba za ku samu abin da kuke so na ilimi tare da shi ba misali yanzu tabulo ne kuna da tsaye a kowa an kare misali dezar da hali shi zai shigo tuwa zamar kuna makamancin wannan kuna tsaye ba abin da kuke kuma tabulo ku ba a goge ba kuna cikin ido a sama a cikin a cikin hilin lafa me kuke yi babu sai ga wanda ya ɗauki wani kaso daga cikin lokacin ku idan zama to malami yana ba wannan abun mahimmanci to sai ga daga na samu matsala ko kuma ga yara suna tsaye mushe zai shigo wai su busta shigo a wata sai an dan jima kaɗan ko kuma in ya shigo su sun shigo su biyu bayan shi kaga duk daga cikin abubuwan da bai kamata a ce ɗalibai suna yin shi ba saboda wannan yana kai ku matakin da za ku haramta wa kanku ilimin da yake tare da wannan malami tunda za ku mu'amalace shi da kuke so shikenan sai ya zo shi ma ya yi sharhin darasin a yadda ya san ba za ku gane ba ya shiga harkokin shi kuma ya yi darasin an gane wa cutu kuma cutu gaba na biyu dole ne akan ɗalibi al-iltizamu bi mawa'idil huduri wal insirafi wa adam at-taghayyubi an dirasati bidun uzr ɗalibi ya lazumci dukkan lokutan da aka sa na zauwa na kwana ka zo a lokaci saboda rashin zangonka a lokaci zai haifar da matsaloli da yawa kaga abu na farko ko da ka zo an barka ka shiga baka da nutsuwa saboda ka yi ta gudu a hanya haka ne abu na biyu an ware magana an ware kur da wajen kusan minti biyar ko minti goma ka shigo ko ke shigo wannan minti biyar din na hwari da wannan minti goma na hwari me aka wani a cikinsu kai baka sani ba ashe nutsuwarka a cikin makarantarka shine zaman to kana kula da kana kula da lokacin shigowa sannan lokacin da zaka tashi shigowar da in kayi da tarkin nan ka duba yadda zaka taka haƙƙin wasu tunda ka zo kai tafi misali ko ka zo kai sallama ko ka zo kai wane ne in ka shigo ko wahalu ya kalle ka kaga wannan kadai misali mutum biyar zuwa mutum bakwai ko goma sun shigo ba akan sun yi ta wannan kallon su da za su yi duka minti zai ci abubuwan shi ba kuma sannan zai ɗauke hankulan mutane daga karatu zuwa ga wani abu wanda yake na daban dama kuma ga irin ɗan adam da tsegumi da son cewa wani ya zo wacce ta zo ya aka yi midimi ya zo da mai ta shigo ya wani irin kayan sa da sauran ba makamantan wannan kenan zauwa a lokaci yana da mahimmanci sannan kuma a kula bayan an zo a lokacin a cikin ausa a cikin lokutan da ake karatu to kare zamanto za ka tattara inaka inaka ka tafiya ba tare da an gane ba misali kuna da sankiyar za ku fara tun daga wutar har zuwa trezor kawai da aka zo aka yi awa ta hari aka yi dezember turazember onzer kawai sai ku kaɗu ku shiga cikin gari ku ta yawo ku shiga zuga to kaga wannan bai daga cikin ɗabi'ar ɗalibai mai kyau kuma ana samu har ka ga wani ana mashi take ko ta ana mata take kuma aka ga mutum wai saboda tsabagen wuta wai yana nuna cewa kamar shigin ya kai ana cewa shigan tara tashin goma tashin manya yana ga shi manya ne alhali shirme yake bai sani ba saboda duk abin da za a yi na karatu baka nan matsala ne a gare ka matsala ne a gare ka kenan a kula da lokacin zauwa sannan kuma ya zamanto sai an tashi za ka bar lafalkinka ba zo a hada baki ba ce akwai kur kaza wanda za a kawai mu watsi eh duka kalsir a watsi kenan an zo ba wanda za a ba wannan wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ba sannan kuma wa adamu taghayyubi kar da kai kar da ka rika yin shumi in ka ga dama ka zo in ka dama ka ki zan wa zai ka ta wasu wani harkokin ka yau ka ta wani kwalibin ka yau kin ta wajen wani biki kin ta wajen wane ne to kaga za a yi abubuwa da yawa na ilimi wanda kai baka na kuma karshe wannan abun zai yi tasiri akan karatun da kake ɗauka abu na uku istiglalul waqti wa taqsimihi lil istifadati al musla wajibi ne ga ɗalibi wanda yake mai hazaƙa mai hankali ya tsara lokacin shi na karatu a lokacin da ka shigo da kwalka tsara abubuwanka ko da an yi katari wani mushe bai zo ba ta wannan lokacin kare zama lokacin yawo kare zama to lokacin shiga gari kare zama to lokacin za a zo a zauna a kunna salula a rika sauraron kiɗi da waka kare zama lokacin tsegumi ya zama to in ma bai zo ba to kai kama kanka tsari za ka ɗauki wannan kayyau ko in shi wannan kurkin da bai zo ba kenan ka ɗauke shi na baya da kai ka rika revizan shi wannan shi ne tsari na hankali ya zama to ne lokacin nan da ka ɗauka yau kuna da katarar alkohol ka zo an yi dezar babu dezar to wannan lokacin bai zai a banza ba kuma wallahi idan da za a yi haka kowa zai ji sauƙin karatu sai dai kash yin karatun ya zama to ƙalubale ya zama tashin hankali a tsaya a yin ya gagara kowa kawai kame-kame yake kawai so yake ya za a yi ɗan tada kura ya wuce ne ba a gan shi ba kawai an gane to kaga wannan duka baya daga cikin abin da ya kamata ɗalibin ilimi zamanto yana yi shi wajibi ne ka kula lokacinka ka raba shi yadda ya kamata saboda ka amfana da lokacinka lokaci shine mafi tsadan abin da ɗan adam Allah ya mallaka maka shi yau aka ce lokutan da Allah ya rubuta maka rayuwa a cikin sun ƙare wallahi duniya kakkaf babu inda ake sai da minti guda minti daya babu inda ake sai da shi a duniya kakkaf duk kudinka duk mulkinka duk matsayinka ko dan gidan waye kai babu da za ce a to bari tun da fami ce mai yawa bari mu haɗu mun baka wata wani ya baka wata biyu wani ya baka wata uku ka wani ya baka shekara daya babu wannan kawai wannan abin da Allah ya tsara miki ne ya kurta maka ya kurta mini ya kurta mana in ya kare ya kare da ka mu amfani da shi tun kan lokacin zai wuce kuma lokacin karatu da kake gani lokacin da yake wucewa yake kaga yanzu kana rayuwa lalaka wala alaika babu yaunin kowa a saman kanka kai ma a dauki ake da yauninka to ka tsaya wallahi tun yanzu duniya tana maka murmushi tana maka dariya ka tsaya kai karatu idan ka bari wannan lokacin ya riga ya wuce ya gitta ba kai karatu ba wallah za ka yi nadama da ka tsara lokutanka a cikin lakwal karka bar lokuta haka nan su rika tafiya saba alala haka nan kara zubi yadda kuma za ka samu da yawa daga cikin ɗalibi wani ana kurkin ma yana zaune a hirin lakwal yana zaune ba abin da yake ana wani yana kai abin da ba ba gane kaga shi kuma ganewa da kace ba a yi wani irin kokari ka ba da dan ka saba ganewa ko kaga wata mace da kawai kamar an canfa ta a ce ai ba a ganiya haba ga tabulu ga mushi a tsaye a gaban ka kuma ga program din da aka bada ana bin shi ɗaya bayan ɗaya kuma ka ce ba gane ba al'aibu yarju ilaika matsalar tana kuma zuwa gare ka ne zo zamna tun farkon shekara daga lokacin da aka fara wannan kurgen har zuwa lokacin za kare abinda baka gane ba wata gaba ba gane ba kayan a wuce daga hannu a baka izini kai magana ka ce wurin ka za ba gane ba wannan malami yana tsaye don ya ƙara maimaita maka ya fahimtar da kai amma sai kamar wani awon duka su wuce sai ku kuma ku gungu ku ci ai abu kaza ba a gane kuma sannan a cikin wannan abu za ka samu wasu ɗaliban da mataki ɗan ƙararrami su na karatu amma kawai ya nome su sai da su wasu wasu mace da ce ai ba a gane su to ku ya aka kuka gane ba a gane wani irin kokari kuka bada ko wani irin hamzai kuka bada don kuka har kuka kai matakin da kuka gane cewa ba gane ba kaza ba da kuka yi da aka dalibin ilimi ya tsaya ya mai da hankali wannan mai da hankali da zaka yi da kulawar da zaka bada wannan shine abin da zai taimaka maka akan ka gane walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin duk mutumin da yayi kokari to Allah ba zai bar kokarin ka zube banza ba mazala ke cewa al-mu'min al-qawiyyu khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if mutum mai imani mai kokari mai kazar kazar yahi yahi falala a wajen Allah ya yi alheri a wajen Allah sama da mummuni wanda yake rabu daga an fara kaza ce kai ba ban da ganiya ko kuma ba a kariya ko an zo ana da sassa misali ya nuna kai wanda kawai mu wuce shi mu yi na gaba wannan wannan ba hali bane wanda yake nan mutum mai imani imani wanda mafi mafi alheri mafi alheri shine mutum mai kokari abu na hudu dukkan wani aiki da aka baka aka ce ka je gida ka yi to ka tabbatar da cewa an ka gidan da za ka yi shi ka zo da shi kare zaman to a ana zauwa an ba ku exercise kaza a je a yi shi a gida sai ka zo ka ga a lokacin da ake kurki ko kuma ana yanzu za a bada sai ga wani a lokacin yake famar rubutawa to wannan kuma sai haifar da ni sai haifar da rudani abin da ya kamata ka yi a gida ba ka yi shi ba ka zo cikin karsu kuma kana yi shi kenan zai bayo akan ta kurkin da ake yanzu kai hankalinka ba anan bai ke kana faman yanzu dai kat turuwa zangar ta yi misali a zo amsar ta kare na kai baka yi da sama kenan duk abin da ake yin shi a gida ka yi shi idan ka zo cikin lakwal ka yi kokari ka yi concentrate ya zama to abin da ke gaban ka shine wannan kurkin da ake maka abu na biyar aliltizamu bil mazhari la'iq wa tahalli bi jamilil akhlaq ɗalibi ya lazumci shige da yanayi wanda yake mai kyau yanayi mai kyau shige mai kyau abu na farko babu kamar sanya suturar da addini ya yarda ita sawa'un namiji ko ko mace mazala sallallahu alaihi wasallam almar'atu bayan da malamai suke almar'atu kulluha aura ma'ada alwajhu wal kaffayn awwal kaffan mace gaba ɗaya ta al'aura ne banda fuskanta da tafin hannunta bai kamata a ga ko'ina a jikinta ba wannan shi ne dokar addini kuma duka mun yarda musulmai ne mu kuma tabbas musulmai ne mu to wajibi ne mu yi aiki da waɗannan karantarwar na cewa kar da ki zo lakwal cikin tsiraici babu wani amfani a cikin wannan ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله يتياكي النبي كفتا وماتنك كفتا وديان masu imani ka faɗawa matan masu imani kowace mace ta sassantar da tufahinta ya zamanto ya kai ƙasa ya lullube ta gaba ki ɗayanta zalika adana an yu'rafna fala yu'zayn wannan shine halin da ake so a ga ya mace musulma kimtsatsa a cikin yanayi amma tabarruj fitowa cikin tsiraici da cikin kayan da addini bai yarda da su ba ba waya bane ba ba ci gaba bane ba ba nuna cewa ba ke kin kai mataki kaza ne wallahi yana nuni akan cewa ke kin koma baya ne a daidai lokacin da addini ya ajiye ki a gaba gaba akwai misali da malamai suke bada ka dauko halawa halawa ka ɗauko halawa da irin wannan mai ɗan tsinken nan ɗauko guda biyu kwalle ɗayar ɗaya kuma ka bar ta inda take ba tare da ka kwalle ta idan kuda suka zo a saman wani za su sabka a saman buɗaɗɗa wanda aka kwalle ta ko to haka misalin yake duk lokacin da misali mace mutahajjaba munakaba ta sanya suturan da ya kamata to wallahi duk mutumin da akwai a cikin zuciyar shi akwai shigantaka da rashin jin magana shahinta zai rika yana shakkanta amma wanda dama da ya zo iske ta a hige to yana ga cewa ita ce dama abokin tafiya eh komi zai iya mata yana ga cewa dama ai ta yadda ɗaya ce to amma wallahi idan ya ganki a cikin yanayin da ya kamata to ko da a cikin zuciyar shi akwai shedanci za ki zama to mushi kadangar bakin tulu gani nan bari nan bayan da zai dake amma zama to ke kika ba da dama kin huto kanki a waje wuyanki a waje kirjinki a waje damtsanki a waje wane ne a waje da sauransu kina gama kuma kamar wanda ke wai duk wani cinyewa ne ko kuma wani kayan burgiya ne babu kayan burgiya a cikin sa'a Allah babu babu kayan burgewa kuma wannan muddar da kike cewa yanzu zaki iya hutowa ki burge mutane shekara nawa kike da lokacin da dan takaitacce dan takaitacce a yau idan kina takaman cewa an jiga wuce za a kalle ki wallahi zaki zaki kai matakin da zaki zo ki wuce ba wanda zai kalle ki wanda ya kalle ki ba sai ya yi nadama me yasa ya kalle ki dan me zaki sa'a ma Allah cikin dan kankanin lokacin da Allah yake jarraba ki shine halin kuruciya kwana nawa zai ya wuce dan kadan duk a gama kwamfon a gama wane ne lokacin dan kararrami ko wucewa zai Raka mace ta yi kokari ta lazimci irin tuhahin da addini ya yarda da su wannan abin sai ya sa ubangiji ya sanya albarka a cikin abin da ke karantawa shi wa duk rayuwar da ake in Allah kasance tare da kai to hau magana ta kare in ku Allah bai tare da kai wallahi kuma tabewa ka ta kai tabewa wahalalle ne kai na ƙarshe wannan shugaban ƙasa na ƙasar Turkiya na yanzu Erdogan can Turkiya ta ce daula islamiyya ta ƙarshe a daulatu a Usmaniya a Turkiya tun wajejen abin da ya shafi yakin duniya na farko to amma a lokacin aka karkasa ta matsala ya same ta dai da yawa karkashin jagorancin wani daga cikin shugabannin su ana kira shi da suna Mustafa Kamal Ataturk suka watsa duk wani abin da ke da alaka da addini mace ba za ta sa hijabi ba ba za ta sa kaza ba ba za a kiran sallah ba mutane su ji sallah in ka ga dama kai in ga dama kai duka dai abun ya rikici har ya kai wata kimma wani zama da aka yi a kasar berlin capital ke almaniya ya je ke cewa su yanzu saboda ana kallon su kamar ga wata daula ta musulunci su yanzu sun kai matakin da ba ruwansu da wani abin da ya shafi wata maganan alkur'ani mai girma wani maganar alkur'ani da yake magana akan attini wani zaitun da wani da su ba ruwansu wannan su yanzu suna cikin wayewa na karni na goma sha tara ya maganganu na cin mutunci ga addinin musulunci kamar yadda ko a yau idan aka haɗu a tsakanin 'yan duniya wanda yake addini wasu ya rika daga kanshi don ne wanda ya yi shekantaka bai ɓoye kanshi ba kai da kai addini za ka ɓoye kanka addini da kake wasa ka allah ya sa ka shi kuma shekancin da yake wasa shi shekan ya sa shi yanzu zai zama ɗaya a yastawi mar rasulullahi qa'iduhu dawman wa akharu hadihi abu lahab wanda manzo Allah yake jagoranta shi da wanda abu lahab yake jagoranta za su mutu ɗaya za su mutu ɗaya wanda Allah yake jagoranta shi da wanda shida yake jagoranta shi za su zama ɗaya za su zama ɗaya shi yasa kakki shakka kakkai shakka akan harkar addini ko a ina ne bakka da wata kima da daraja da mutunci wanda ya wuce wannan addini to amma sau da za ga mutum in ma ana so a jingina shi zuwa ga addini sai rika a su shi ma fa wise ne ana ga wuka ban a kai baka tsananin addini bana baka wancan wannan alhali ruko da addini shine gata shine mutunci shine daraja shine kima duk lokacin da mutum ya rasa abin da ya shafi addini to wallahi wannan mutumin ya rasa komai a cikin rayuwar shi Allah kiyaye dan haka ya mace ta kula da suturar da addini ya yarda kuma katta yarda daidai da kiftawan ido wani ya ya nemi keta mata mutuncinta na addini wala ka ta yarda shi zo ta fara baku labarin shi lokacin Mustafa Kamal zai sanya cewa babu zancen hijabi akwai da yawa daga cikin mata da suka fasa karatu kwata-kwata sun fasa karatu aka ce jami'a an zaki kai jami'a dole sai kin hudda jabinki dole kin cire kamar ɗinki ya kai hudda a jikonki ki huto a matsayin baturiya wallahi wanda ya sa jiya suka bar jami'a yanzu zangon wannan na yanzu lokacin da ya zo a farko-farko sai ke cewa dukkan matar da ta bar jami'a a wancan lokutan a dalilin irin waɗannan abuwa in tana da ragaba tana da sha'awar ta zo ta yi karatun jami'a an buɗe musu ƙohohi kuma za a ba su burus yadda ake ba da a wancan lokacin ba a ɗaukar za a ɗauki ɗawainin su gabaki ɗaya wanda yake ba da labarin nan ɗaya daga cikin 'yan nan wanda suka ta yi karatu can ya ce za ku zauna a cikin san guda da wadda ta kai kaka a gare ta sauran burbuɗin waɗannan matakin da suka bar karatu a wancan lokacin amma ta su komo tana cigaba da karatunta ta komo tana cigaba da karatunta saboda karatu yanzu misali anan wani zai iya cewa a to yanzu ta kai shekara saba'in me za ta yi karatu a ba haka nan bane ba mafhumi na karatu kamar me ake cewa karatu shine da yawa daga cikin makarasa mu yanzu kawai mafi yawancinmu muna karatu ne don mu zama ma'aikata shine kawai iya abin da tunanin mai kina ya za in yi karatu in samu diploma kaza in samu kaza in samu kaza a domin kaza dauke ni aiki ya za in yi kaza yi kaza a domin kaza dauke ki aiki wannan shine matukar tunanin mu alhali karatu ya wuce wannan matsayin babu babu wani dan adam da zai iya zauna ya iya lissafa alherin da ake samu a dalilin karatu babu shi babu shi alherin karatu ya wuce abin da za a zo a lissawa shi da aikin gwamnati ko da aikin ce an ɗauke ka furoje kaza ko kaza ko kaza ilimi wani haske ne da ake bukata ya haska kwakwalwarka wanda wannan abin in ya haska kwakwalwarka zai yi naso cikin zuciyarka daga lokacin za ka ga rayuwarka ta zama ta daban a cikin komi a rayuwa in mi ake yi in dai wannan ilimin ya ka same shi ko to Allah sai ya yi tasiri a cikin al'amuranka gabaki daya to wannan shine ilimi ba ce a yau ai ta ƙare karatu ko ya ƙare karatu har zai bai samu aiki ba karatu ma bai da amfani a dama ku ne ba ku gane abin da manufar abin da ya sa ake karatu ba ba ana an zalunci karatu in aka takaice shi da aikin gwamnati an zalunce shi karatu ya wuce ka ce aikin a kai ma kana iya zauwa ka kirkiri mashari' ayyukan da kai ma za ka ɗauki mutane su yi aiki a dalilin ilimin da kai kuma a bangare daban-daban har irin abin da kake gama kamar mutane sun yi banza da shi kana yi ɗaukar shi a matsayin sana'a ka ba shi gaskiya ka sa ilimin naka a ciki wallah ƙarshe he an waye gari kai kake ɗaukar mutane aiki amma mutum zai ƙare karatu ya kuma ya zama ya rasa aiki a cewa ne a ce wallah ya ƙare karatu har yanzu bai samu aiki ba to kaga wannan yana nuni akan cewa akwai alaman tambaya akan wannan karatun da yi anya ku ya karantu in ku ya karatu to bai san abin da manuwar ta sa ake karatu ba to ala'ai dai waɗannan suka komo suka yi karatu a wannan lokacin abin da nake so in ce mana anan wajibi ne ga dukkan mace ta kula da suturanta wajibi ne kuma shi ma namiji ya kula da suturar shi idan ka ce sutura ba ana magana mata kaɗai ba ne ba ga namiji ya zazzago wanda shi ƙasa kaga wannan ai haramun ne kaga namiji tsakanin cibiyar shi da gwiwar shi wannan shine abin da yake wajibi akan shari'i to irin wannan masu sumbule gayan nan mutum ya jajja wanda shi kasa kaga wannan ya iya daga cikin abin da ya samu addini ko kuma ka zo ka yi zanzaron da ka tabbatar da cewa zai iya bayyana wani kaso na al'aurarka kaga wannan haramun ne in za ka ka samu wani burgungumin wando eh ba wannan wanda wanda wanda sere ina ba wanda ya caucau saboda duk abin da zai siffanta ka yadda aka haramta wa mace haka aka haramta wa namiji to ala'ai ɓangaren da ya shahi aliliti zamu bil mazhar alla'iq ka yi shige irin na ɗalibin ilimi sannan kuma wata halli bi jamil akhlaq ka siffanta da halaye na ƙwarai gaskiya kaga idan kana da gaskiya ba za ka yi tirishe ba ba za a zo ba ka riƙa leƙe-leƙe ko ka riƙa wani rubuta ka bani ko wacce ke nake jira ko na makamancin wannan ko kuma a riƙa ana sa a cikin salula a aikawa zakawul istina'i ya baka amsa ka zo ka ɗauko ka kwafa kaga duka wannan ba za a yi shi ba ka zama mutum mai gaskiya abin da ka sani ka rubuta abin da baka sani ba kamar kai da kanka ne zaka ma kanka darasi wannan abin da za a baka not in na el karama wannan sai ya sa ka zuwa gaba ka zama mutum mai himma amma ka zo ka lalleka ka ɗauko can ka ɗauko can ka ɗauko can ka harhaɗa ka rubuta an baka disease survive to me aka kenan banza kenan kai ka san ba naka bane ba kai akwai waɗanda abakanka da suke tare da kai sun san ba naka bane ba to wa za ka mata kama zuciyarka ba ta yarda ba kwakwallonka ba ta yarda ba abakanka ba su yarda ba mushen ma da ya zuba da kofi ya ce to wa ne kai ne ce eh wallahi ne kaga shi ba bai yarda ba kawai dai an rubuta to ba kama ka ba mishil hali to kaga wannan ya da kyau ɗalibi ya siffanta da hali na mi na gaskiya abinda ka sani ka rubuta abinda baka sani ba kuma haka wannan halin na gaskiya a lokacin da aka zo aka yi wani abu a cikin a cikin sal'inku misali a cikin kalas ɗinku wannan abin da aka yi abu ne wanda yake ba ni daidai ba aka nema a yi bayani yi bayani ba abin da za a yi saboda ana samun ɗalibai waɗanda ba sa jin magana sai ya zo yi wani abu na rashin jin magana sai a kama a hukumta kalas ɗin gabaki ɗaya kuma su 'yan kalas ɗin kowa yin shuru to na ai ba kara bace ba ba kara bane ba kar ku tsammani kun burge wallahi ku burge ba za ku sa uwayen ku cikin damuwa misali kun yi wani kabban da an zo gaba ɗaya an taɓa muku ditin ku duka kalas ɗin in ka kai ubanka bilita in ya gani me zai ce alhali abin da ba kai kai shi ba yanzu a can ne zaka je kawo babanka shirin ce a wallahi gumma ciki wani ne kaza ko wacce tai kaza a maganin ka aika a fara kawai duk wanda ya ba daidai ba kuma ya boye kanshi ku bayyana shi ba she kawo ku ba ba she biya muku kudin karatu ba uwayen ku suka curu kudu suka biya muku da ku tsaya ku abin da ya kamata duk wanda ya zama to bai jin magana to ku ne za ku haɗu ku kori jan shi ko kuma kai ku ga girgilon kanshi yayi yawa ko girgilon kanta yayi yawa in mu shi ya wuta ku zamna a cikin kalas a kira responsible ya kira wannan mutumin da biya jin magana wani ka san abin da kake yi mu na karatu muka zo duk abin da zai bata mana karatun mu ka nisance shi in ya iya ku kai shi administration a hukunta shi wannan shine daidai amma ku ce a kuna gani karatun ku sai lalace wani mutum guda sai ya fusata malamin sai zama to ilimin da za a baku ba a baku ba kuma malamin ya huta kuma ya je ya rubuta cewa kur kaza yayi shi ta kare akan wa akan ku ta kare shi kuma wancan da bai da niyyar dama so yake komi lalace in dai komi ya lalace to shi a lokacin zai sha saboda mi saboda bai da niyyar yayi to mu zamanto masu siffanta da halaye masu kyau daga cikin hali mai kyau akwai ladabi ladabi ga malaminka kai ba ga malaminka ba hatta da waɗanda kuke zaune tare da su ya kamata ku girmama junanku ba zamanto ba kawai kowa abin da ya ga dama zai kamar da na ishara ɗazu kenan kaga in ya zamanto akwai ladabi tare da malami to wannan zai taimaka muku akan ku samu abubuwa da yawa wasu abubuwa ma ishara zai muku cewa bayan kaza kuna iya zuwa ku samu libur kaza kuna iya samun dokiman kaza kuna iya samun kaza ku je ku karanta zai taimaka muku bangare kaza wannan idan zaman toho akwai girmamawa tsakanin ku da shi amma ku zama ɗan duniya sai nuna muku cewa ku zama ɗan duniya at-tahalli bi jamil akhlaq duk wani hali mai kyau a sifanta da shi kar a yi rishin kunya fitsara bai da amfani bai da wani sakamako da zai baka a cikin rayuwarka har ka ga wani ɗalibi yana ga shi ai shi hutsararre ne subhanallah ko ta rika ce ita za a gwada ma hutsara ita hutsararriya ce he zama kuwa hutsara ko he ma kuwa hutsara wannan ba daidai bane ba mutum musulmi da kunya aka san shi mutum musulmi da kunya aka san shi to ya rake mu siffanta da dukkan wani hali wanda yake abun godiya ya zama to shi ɗabi'an mu shine yanayin mu a lokacin da muka zama to muna karatu a cikin a cikin makarantun da muke kara sannan abu na gaba mu yi kokarin dukkan kur ya zama to muna shigansu kai da zama to ka zaɓi mace da kaza da mace da kaza ka bar mace da kaza da mace da kaza wani yana daga cikin matsalin da ana samun shi sai yaro ya zaɓi wasu ka so ya ce wannan su zaɓi wannan kuma kawai bayan su ko wata mace da ce ai wannan ai ba a ma ganewa kuma ƙarshe wannan abu in ba kai shi zai kada ka na sai mayar da suke baka misali baka kaga sai su yi negligent mat misali su masu can akat misali a yi negligent arab ba a shiga ba a wane ne ana ta abin da aka dama sai ka je baka haɗu sai yawan gurum sai a ce maka arab ɗin dole ne ka yi shi su kuma wacce yan wannan da mai sunanta da mat da angli dole ne ka yi su su kuma a lokacin da ake kura a cikin lakwal babu abin da yake yara musu ba su kula kamar waɗannan abubuwa mushan angile kullum yana jaje mushan mat kullum yana jaje sannan haka mushan arab sai ka je ka haɗu sayan gurfi kuma sai a ce dole ka yi su kai ko ba abin da ka sani a cikinsu waka da kanshi sai yara nan kawai Allah kiyaye don haka kar da ya zamanto muna karatu tare da kulawa da wasu ba ce wasu kuma ya zamanto mun ba su kulawa wani bai daga cikin ɗabi'ar ɗalibi wanda yake ɗalibi ɗalibi misali ɗalibi da yake karatun da ya kamata gaba ta bakwai duk wasu ayyuka alheri idan ana a cikin lakwal mu ya zama to akwai hannunmu a ciki yanzu misali wanda ba karatu karatu aka zo aka tsara ba wazi za a yi za a yi fadakarwa za a yi jan hankali conference aka tsara to zaman to akwai hannunku dumu dumu a ciki kar kai baya akan aikin alheri yanzu da aka ce karatu za a yi inda misali a ce wani kiɗi za a yi eh ya kake tsammani ai wannan sal'in ta yi kaɗan wani da gaske wani aka nan ne to kullum in ana aikin alheri ka zama to kana cikin wanda za su yi musharaka a ciki in ana ai alheri ku ne gaba-gaba to wani alama da ɗabi'a na mai kyau kenan kuma kakka ɗauki rayuwa ka yi limitanta a cikin nan na kwalewa a rayuwa tana da faɗi yanzu imashikin da ake kallon ka da ita wani in kuka rabu daga nan kun rabu sai lahira har kullum ko a wani ko a waya zai ganka ko a tele zai ganka ko a ina zai ganka ko a saman titi ya ganka ko a ina kuka gamu aka ga tare kuka haɗu to wannan imashikin talakwal da san ka da ita da ita ce zai kalle ka kuma zai iya yiwa wani al'amarin rayuwa ya zo ya haɗe wani yake neman misali rasan yama a kanka sai ya zo ya ci ai ga wani lakwal guda suka yi bari in je in tambaye shi daga ya ji ya tambaya kin nan ko da ka gyara misali daga baya shi image din da yake kallo lokacin da kuka yi lakwal inna wallahi mu zama mutanen kirki kar mu yarda mu aikata ba daidai ba duk abin da ka san banna ne ka nisance shi kar ka ce nan wuri kaza ne nan wuri kaza ne nan ana gani na nan ba a gani na Allah yana ganin ka kun ai na kace Allah yana ganin ka kuma duk mutumin da ya bar wani abun banna dan Allah to Allah ya masanya mashi da abu wanda yake mai kyau na alheri kuma na halal a dalilin wancan abin da ya bari na ba daidai ba man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khairan min duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah sai ya masanya maka da abin da shine mafi alheri gare ka ko da zaka ji ce a lokacin baka ji dadi ba yi hakuri da ne zuciyarka kai gogormayar ita ya zaman to ayyukan alheri ku ne gaba gaba harakan da ya shahi kwamiti na masu jan hankalin ɗalibai yi musu wa'azi dora saman tafarkin da ya kamata ya zamanto ku ne a cikin wannan kwamitin kuma in kana cikin su wallahi kama Allah godiya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda eh abu na takwas mutun ya lazumci dukkan karantarwar addini karka ce tunda an zo lakwal bari mu abin da muka dama ko ya zaka samu wani kaso daga cikin dalibai in za su tafi makaranta sai gansu da hijabi hadda niqabi da komi da komi amma in ka haɗu da ita a hanyar lakwal ko kuma ka zo da kwal'insu subhanallah shaidana za a ganta shaidani ya ci didan gaba wallahi baka cewa wannan mace ita ce wannan yare ita ce amma a can makaranta sun sun sun sun masha Allah amma a lakwal a subhanallah su ne ‘yan tari kura to kaga wannan bai kamata ba ubangiji subhanahu wata'ala da yake makaranta shi ne alakwal wanda yake ganin ki a makaranta shi ne ke ganin ki alakwal kenan a kowane hali dai mutum lazimci karantarwa wanda yake na addini haka namijin ka lazimci abin da yake addini ne ku kula da addini ku bashi muhimmanci Allah sai ba ku muhimmanci ku kula da addinin Allah sai Allah ya kula da ku ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in ku kula da Allah Allah zai kula da ku amma kuka nuna addinin Allah ko wani yana gama kamar wani karhin kafa ce kamar wata jaraba ce idan ana ce mashi wani ka ji tsoron Allah ko wacce ka ji tsoron Allah tana ga kamar an dora mata wani yauni ko kuma an dora mashi wani yauni alhadi duniya duka kwana nawa zakai a kula da karantarwar addini a bangaren da ya shahi a cikin karatu da ake na kar ku zo ku ta abin da ko ga dama dole ne a kula addini shine abin da harko da yake wajibi a kanka kamar ya zama to ka bashi kulawa sannan gaba na tara al'ishamu fi hafzil amni wassalam ku zamanto kuna da ba da gudunmuwa cikin abin da ya shahi kiyaye zaman lahiya a cikin lakwalinku kakku zamanto ku ne ɗan tarzoma duk in kaga ana rigima to akwai wani a ciki duk in kaga ana rigima to akwai wacce a cikin wani ɗabi'a ne mara kyau bai kamata ga ɗalibi bai zamanto iya da wannan ɗabi'ar ku ne ɗan tashin tashina a cikin lakwal daga kaga ana rigima ko ba ga ana wannan an kai rantsuwa akwai wani a ciki ko akwai shi a ciki ko kuma kai rantsuwa akwai wacce a ciki ko akwai ta a ciki wannan bai kamata ba a lokacin da ka shigo na kwal ka ba da haɗin kai da nutsuwa zai da yanayi zai daidaitu al'umma su yi abin da ya kawo su yi karatu gaba na goma a lokacin da aka tsara wasu an shida irin misali karatuka haka ko misali aka tsara wata wata musabaka to kai kokari a matsayin ka na dalibi zaman to kana cikin wanda za su yi wannan wannan yana nuni akan cewa kai dalibi ne mai kokari sannan kuma abin da kake karantawa kana kokarin ya za a ka kiyaye shi amma daga an tsara wani abu kace a kai mu abu kaza ba maimakin kai a ganka a gaba kushe shi za ka riƙa yi saboda me saboda ka sa ma sauran ɗaliban da suke da kokari suka sa musu me nawa su su jiya kai abin na ashe ba kaza bane ba to duk wanda zai muku irin wannan magana ku duba shi waye lokacin da ake kur wani irin tattaunawa ko kuma wani irin tsaraba yake da na ilimi kar da wani wanda yake haka nan kawai zo ba ku hala abu na goma sha ɗaya wanda wani bangare a cikin shi ya gabatu al'inayatu bil malabis zukuran wa inasan kula da tuhahi da kayan da za a sa sawa'un namiji ne ko kuma mace ce kowa ya kula da kayan da addini ya yarda akan cewa ya sa su wannan shi zai sa kowa ya shiga cikin yanayin nutsuwa sai zama to an yi karatu a cikin yanayin da ya kamata amma ya zama to misali ga mata sun zo mu tabarrijat a cikin yanayi da salo wanda bai kamata ba kaga maimakin ayi karatu sai a kuma shidanci abu na goma sha biyu alilti zabu bi ihdaril adawat almadrasiyya duk lokacin da ɗalibi zai zo lakwal to ka tabbatar da cewa kayan karatun ka tsab ka hada su ka zo da su kar a zo sai an fara kur kai haka ka ɗauko regal wannan ka ɗauko kwamfa a can ka ɗauko gwam a nan ka ɗauko bika a can dalawa zai aramin bika ja kawai ka ga abin gaba ɗaya ya mutsi ya zama wani abu daban wannan bai kamata ba kowa ya shirya kayan shi na karatu tsab ka zo da shi kawai kana zawa concentrate kowa zai yi abin da ya kowa to amma yanzu a cikin examen za ka ga irin wannan matsala tana faruwa wai ga mutum ya zo an ba su wani aikin da karen za a yi shi wai bai da karen kin karago kawai saboda dai kawai a kada zarar a cikin abubuwa kuma mushen da yake tsare su ya ce a'a sai a huta arka cewa da tsanani gare shi keta gare shi kaga ba daidai bane ba an ce kowa ya nashi to kai haka ka dauko gwam a can an wani karen da kular ma haka ya ɗauko wannan kular kaza ya mai da ya ɗauko kular kaza yau ai duk abin da ke taman saka da wannan ka gane shi da haka dai kowa ya lazumci zauwa da kayan shi na karatu cikakku kuma kai da ka zo da naka sai aka lura ga wani ɗan kamun iska nan ya zo a haka nan hannu rabbana to ba taimaka mashi wani ka ce ka bashi a kyale shi in yara takaici maciyar ta gaba ya makan shi shirin da ya kamata wane da gaske a misali ya ɗauko faɗuwa yi ko aka sai aka samu wani daban ko ya ɗauko biki misali ya zo sai da za a fara ya ga biya rubuta haka wani daban amma kawai dama wanda gangam ne zai ƙirƙiri abu kuma wasu haka suke kawai to yi ka taimaka musu kenan kowa ya shirya kayan shi saka ɗinka ka tabbatar da duk abin da ya kamata ka ɗauko amma yanzu wani yaro sai taso ya ɗauko sun gumo saka duk ƙigiya sai ya zo kuma yana rubuta leson a saman fiye haka in ka ce ina ka yanka sai ce ya mace ta gida kuma ga sun ɗime mai sakwata a gaban shi mai yana maka nuni a kan mi kawai abin kawai aka ne ake yansu kawai tashi kawai jayauta zai kawai kaga yana maka nuni bele sun ba inda ya yi yadda ya kamata da bai kamata a ce ya mace ta ba saboda in ka kammala duk abubuwan da kake bukata za ka duba amfulowar ka ta gobe abu kaza da abu kaza da abu kaza muke da kayyan kaza da kayyan kaza ga sanar ka shirya ka sa su a kaza gobe muna bukatan kaza komai ka sa su a ciki to amma da abu an zo haka nan malam kaman ana so kaman ba a so kaman ana yi kaman ba a yi kaga dole ta samu matsala abu na goma sha uku المشاركة الفعالة مع الفعال الفعالة مع المعلمين أثناء الشر a lokacin da ake ake cikin kur iya da kyau ka zamanto kai ma kana bada gudunmuwarka mafi yawanci yadda ake ake ake kur a yanzu kawai malamin ne zai ta magana su kuma ɗaliban suna ne suna zaune kuma tashi har yi rika mai ƙayana gaji wa ya gaji wallahi shi kuma a zaune yake ko ba shi shi mai magana a lokacin da ake kur to ya kamata ya zamanto amsa da maida ne ai amsa da maida ne malami yana kuru yana tambaya kuna bada amsa yana tambaya kuna bada amsa wani lokaci kafin akai inda zai wannan in kaza ya tambaye ku me kuke gani akan kaza ku dan yi haka ya kamata wannan shi ko baya tabbata sai ka da tsaraba ko da alkadanci na abin da ya shafi ilimi amma ka zama tohon ko ne ba abin da ka sani wanda ma ake baka ba za ka iya amsan shi ba abu na goma sha hudu abin da kake ɗauka na ilimi lasiya wanda yake da alaƙa da rayuwa inda ya inganta a mahanga na addini to wannan abin da kake ɗauka ya shigo cikin ayyukan da kake aikatawa yanzu misali in ka ɗauka ɓangaren ilimin addini kaga ba wani abin da za a zo kawai ta karantawa a baku isa kaza a baku labari kaza a yi wane ne kawai shi kenan a watsi in aka karanta muku to aiki ne za ku yanzu wani abubuwan da malai karanta mana ana kaga mi za mu yi aiki aikata za mu yi yanzu wani abubuwan da muka sawara gabbai wajen kaza a cikin wannan a bangaren da ya shahi ɗalibin da ya kamata ya gudanu a cikin lakwal in shi kaga aiki ne aikatawa za ka yi ba kawai ba an saurara shi kenan ya tahi sannan kuma abu na gaba shine al-qudratu ala tahqiq al-ahdafi allati ya'malu min ajaliha kowane ɗalibi ya tabbatar da kamar manufan me yasa nake karatu me yasa nake karatu rishin sanin manufa a rayuwa shi ke kaiwa zuwa ga samun matsalolin da muke fama da su a yau da yawa daga cikin ɗalibai da suke karatu wallahi san me yasa suke karatu ba mu sani ba kaga mutumin da misali zaka same shi a cikin exam yana tirishi in ya san hakikanin me yasa yake karatu ba zai tirishe ba ba zai tirishe ba amma rishin sanin me yasa nake karatu sai a zo a runguwa maka katuwar diplom zai ta danne ka saboda baka ido kanta a ce wannan a wuri kaza ya karatu har ya kare yanzu ga diplom din shi na in ya bude wakin shi na magana sai ku ji kawai zero babu wata tsaraba asaratu ilm wanda yake dauke da ita to kaga wanda bai kamata ba ka san manuhan da yasa kake karatu in ka san manuhan wanda zai sa ka tsaya kai abin da ya kamata amma duk rayuwar da babu manuwa a cikin ta to rayuwa ce kawai ta banza yanzu kaga so nawa a cikin harkan da ya shahi gudanar da tayyar makaranta yanzu wani aboki ko wata kawa sai ta zo ta ja kawarta ko ta ja abokin shi sai su ta waje kuma a daidai lokacin ana kurfa me yasa saboda bussu da manuwa ba san me yasa su zo kawai akwai wanda sun rasa abin da za su yi kawai su matsa ma uwayensu a biya musu kar a ce dai wacce ba ta yi rantare ba ko kuma wani bai rantare ba na haka nan kawai ya rika zuwa yana zawa daga kaga yanayin da ake karatun kai kasan kawai iya makura abin da suke bukata shi ne su rika zo suna zawa ko haza to za ka samu irin wannan sau a cikin wannan Allah kiyaye to kun ga irin waɗannan abubuwa idan ya zama to ɗalibi ya kula da su ya kiyaye tabbas ɗalibi zai zama to ya samu yanayin da ya kamata amma ya zama to bai kula da su ba ta haka za su a yi ta yi ita dai rana tana hutowa tana fada ko ba wasa za ta yi ba eh suna aiki a kanmu ko mu aiki ko ko mu ki karshe dai wanda zai ga alheri kuma wanda bai tabbas shi ma zai ga abin da shimka ma kanshi ina ganin ya kamata insha Allah in dakata kusan lokacin da aka aka dora ya kare fatan mu abinda muka saurara Allah ba mu iko aiki da shi kuma ubangiji sanya wa rayuwar mu albarka waɗannan abubuwa da aka gudanar da su da wanda suka kula da su da wanda suka halarta da kowa da kowa Allah saka ma kowa da alheri